إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahadu sunna wa jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 20 ga watan Sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ishirin da uku ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyu don sha Allah za mu ci gaba da karatun mota ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na cisa'in da biyar kun ce gomiya tara da biyar darasin da ya gabata muna cikin baban ma ja fi man usira bi adu bayanin wanda aka tsare akan yaki wani abokin gaba ya niyya da aikin haji yaki ya hana ka isa shine bayanin da muke ciki mun zo bayanin hadisin abdullahi bin umar lokacin da ya niyyar fita zuwa haji a lokacin fitina da tawakana a makka tsakanin hajjaj da abdullahi bin zubair wannan abu da yawa kana ibn umar an mai shawara ɗiyan shi salim ubaidillah sun mai shawara da bai kamata ba a wannan haɗarin ya huta zuwa aikin hajji yakan yi mai kasa isa a nan dai ya doge da cewa me matsalar kuma an hana ne sai mu yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da aka tsare shi a shiga aikin umara da ya ɗauka daga Madina yace mu ma haka zan shikenan akan haka ya zo da farko yayin niyya ta umara kuma daga baya ce ai duk lamarin guda ne dai da umara da hajjin dai masalar guda ce sai sa yayi tarbiyya ta haji da umara kenan kirani akan haka ya kama hanya kuma Allah sa ya isa makka kuma ya shiga makka mun yi bayanin cewa fatafa tawafan wahidan wara'a dalika mujzi'an an wa ahada wannan da ya je ya yi tawafi da sa'ayi kamar da mai kirani ko ifiradi ke yi kuma ya ga wannan tawafin da sa'ayin guda ya wadatar da shi akan ba sai ya sake sabon sa'ayi ba bayan dawowa daga arfa babu ifada kenan bai bukatar sabon sa'ayi wanda zai a wannan kiranin nashi nan ne muka tsaya sai bayan kawo wannan hadisi da imam malik yayi kan manta muna cikin littafin imam malik rahimahullah alƙashin wannan ruwa da imam malik ya kawo sai shi yahya mai ruwaya daga malik yace qala malikun فهذا الأمر عندنا في من حسر بعدو كما حسر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه wannan abin da hukumcin imam malik ce mu ma a wajenmu kenan kan fikin imam malik shi ma al'amarin haka yake duk wanda aka yi niyyar umara ko hajji aka tsare shi daga inda aka tsare shi sai ya warware ya hadiya shi kenan ya koma kun ba mu bayani a wajen imam malik ma ba magana ramuwa a kanka wadda za ka yi dalilin an tsare ka kirmalik ya ce haka mu ma abin yake wajenmu kamar yadda aka tsanin sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi ya ce fa'amma man usir bi gera a duwin fa'innahu la ya hillu dunul bait fikin imam malik kenan ya ce amma wanda wannan hukumcin da imam malik yake yi na aka tsare ka din da aka tsare ka za ka warware ka yanka hadiya ka tayyar ka shi kenan iya magana ne wanda aka tsare da abokin gaba akan yaki amma wanda aka tsare ba abokin gaba ba yaƙi ba ne bai hana ka ji kama za mu gani a gaba ko rashin lahiya kuna abu daban dai na uzuri ya zo ba ka je ba wannan hukumcin daban ne a wajen imam malik rahimahullah shi ne ce fa amma man usir bi ghayra adun wanda aka tsare aka hana shi isa ka'aba ba abokin gaba bane fa'inau la hillu duna wannan ba wani warwara da zai daga inda yake dole sai ya je in uzurin ya kare zai jira duk lokacin da uzurin ya kare sai ya je kaba ya tawafi kun warwara haka fikin imam malik take nuna wato a fa'inci muna cikin mota ta imam malik hukumcin da imam malik ya doka kan wannan mas'ala kenan yanzu bayan wannan bayanin da imam malik ya gaya maka sai yanzu ya babi na musamman kan wannan mas'ala ta ƙarshe da ya kawo maka ta bayanin da ya na baya sai abokin adawa ne abokin gaba a yaƙi ne amma wanda ba abokin ba yaƙi bai tsare shi ba haka ba ne shi zai maka babe kan wannan mas'ala na musamman sai ce ma ja a fi man kusa da gera adu yanzu ko zai babe kan wannan mas'ala ta ƙarshe da ya kawo baban mas'alar wanda aka tsare aka hana shi isa ka'aba ya sarki umara ko haji kuma ba abu ba yaƙi ba ne wani dalili ne daban shi wannan mai matsayin shi haddasani ya haya a malik an ibn shihab an salim bin abdullahi abdullahi bin umara annahu qala المهصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروه فتضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى abin da yake wannan bayanin abdullahi bin umar ga shi hukumci dai cewa almusaru bi maradin wanda aka tsare ya kasa isa ka'aba sarki umara ko haji dalilin rashin lahiya shi lahilu hata su bilbaitu bai warwarewa daga inda ya sami cikas na rashin lahiya kamun hanya cuta ta zo ta hana shi isa to shi ba zai warware ba daga inda yake irin wanda inda yaƙi ne aka tsare shi zai warware koma shi ya ce marar lahiya ba haka ba hata su bilbaitu har sai ya je ka'aba in yaushe ne sai ya jira ya je ka'aba wa ya sa'a bai na safa wal marwa ya yi tawafi kuma ya sa yi tsakanin safa da marwa faza turra ila lubis shay'in min athiyab allati la budda lahu minha in hatta kama sai ya hudda harami ya sa kaya na yau da kullum wanda aka hana mai aikin hajji ya sa aw dawa ko magani ne misali ayana mana kayan alariri ana iya maganin kazawa misali wani abu da aka hana shi ya sa kuma yanzu sai ya sa ɗaya a cikin wannan shi ta shi ya ce sana'a zalika zai sa in tuwace zai sa in maganin yanzu zai sa amma wa fita da sai biya fidiya ya yanka dabba kambacin wannan abin da ya yi na sabawa ka'ida ta haram wannan bayanin na labar umar ne kan mas'alar wanda aka tsare dalil wanda ya kasa isa maka dalilin rushin lafiya bayan wannan hadisin mawqufi ne na ibn umar sai sake kawo wani hadisin dai shi ma mawqufin ne na aisha yace wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu balaghahu an aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat taqul al-muhrim la la yuhilluhu illa al-bayt tace mai harama ta aikin haji ba abin da zai warware mai haramin shi kurin sai ka'aba nan ya tawili shi kenan an san inda kalila babu dama yin dalilin rushin lahiya na sai ka je ka ba za ka warware wa haddathani an malik an ayyub bin abi tamima sakhtiyani an rajul min ahli basra kana qadima annahu qala أنه قال كما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض طريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد أن أحل فأقمت على ذلك على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحلت بعمره wannan abin da ya wakana fatawa ce shi wannan ayyubin tamima sufyan ce wani mutum daga cikin mutanen basara wanda an kwan biyu da shekaru sun ta yi dewa ya ce na huta zan taimaka kina aikin haji hatta iza kuntu bi batil ina hanya ta tahiya maka kusurat fakhzi sai cinya ta ta kare ya samu kenan shi lahi ya haduwa dai cinya ta kare kenan kaga ba magana tahiya to zai daga inda ya kare yace fa arsaltu ila makka tawabiya abdullahi bin abbas wa abdullahi bin umar na aika makka fatawa a lokacin nan akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin umar a makka da sauran sahabbai sauran mutane aka amin tambayi abin fatawa kan wannan mas'ala tawa gashi na kare a inda nake falam yurakhis li ahadun an uhil duka wanda aka tambaya babu wanda ya mun rangwame in warware daga nan in koma gida fa aqamtu ala zalika alma wannan mata wurin ta bakin rijiya ne an zo wurin aka tsaya na tsaya a wannan wuri wannan rijiya ko na wajen mashaya wannan saba'at ashhur hidda ne wata bakwai ina jiya na kare jiya na kama hanya na ci gaba hatta halartu bi umara sai da na je makka ne umara tukuna warware wannan harbi wannan shine bayan da imam malik suka maka wannan fatawa inda magabata kan mas'alar wanda ya samu isa ba tare ba da adu وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى اطوف البيت وبين صفا ومروه كما ده wannan riwaya ta Abdullah bin Abdul Muquf daga nan ma dai Imam Malik ya kawo labari na Abdullah bin Umar ta wata hanya daban can ma dai wannan labarin da yazo na Salim zuwa ga baban nashi cewa ya yi fatawar manufi bisa juna bai wanda aka tsare ga isa ka'aba aka hana shi zuwa amma bi maradin dalilin rashin lahiya fa innahu la yuhillu hatta bil bait ba zai warware ba harami sai ya je ka'aba ya yi tawafi na ka'aba wa bain safa wal marwa tsakanin safar marwa sai ya je ya kare koyaushe wannan fatawa ta abdullahi bin umar ce kan wannan bayan wannan ya ce wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an suleiman bin yasar anna sa'id bin huzaba al-makhazumi suri'a bi ba'd tariq makkah wa murim wa murim فسأل على الماء الذي كان عليه من العلماء أن العلماء فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير ومروان بن حكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح يتمر فحل من عيرانه ثم عليه الحج قابل ويهدي مسكة من حدث ويهدي مسكة من حدث أنا أبدا كي وانا رواية سعيد بن مزابة سوريع ببات طريق مكة معناها يا هادو daga kan dabba a cikin hanyar zuwa maka wani haɗawar da ya yi kenan ya ji wani muharram iya cikin harami na niyyar aikin hajji umar iya cikin harami فسأل على الماء الذي كان عليه من أهل العلماء يتنبي كما أظن كثيرا من أتيت كنداجي an an zo wata wani rijiya ce aka tsaya ya zama a yi sansani a nan a sha ruwa a huta ta kuma a yi gaba a nan ya tambayi waɗanda suke tare da shi na malamai hukuncin shi ya sa abdullahi bin umar abdullahi bin zubair da da murar bin hakan ya tambaye su me hukunci na ya zan yi ga halin da nake ciki duka waɗannan ya ce fa zakara ni'amun da zai arada lahu ya gaya musu ga halin da ya same shi ya yi harami kuma ya samu wannan matsala ta ta jin ciwo bai iya gaba ya zai duka wannan fakulluhun amarahu an ya tadawa bima labudda lahumin waftadi zai tsaya ya ta jiya da abin da ya kamata yi na haka jiya ya kare kuma ya biya fidiya ta in tambayi mun karanta iyawa ka zai sadi ya jiya dai wanda ya wuta daga hali na harami amma kuma iya cikin haramun domin wannan zai fidiya kuma faiza saha ya tamar in ya warware daga wannan cuta zai huce ya ci gaba sai ya je ya umara fa halla min irami ta konya warware wannan harami nashi sun ma'ale hajjun qabil kuma hajji mai zawwa za shi sake haji sabuwa waccan tun da na magana wanda da mabi hajji misali haji ba kenan haji tana nan a kan shi wata sabuwa zai biya zai hadaya bakin abin da Allah hore mishi tun da ba a duhu bane da suka hana shi dolan fatawoyi da imam malik kawo na abdullahi bin umar ilusa aisha kan da ka gaba daya shi ne imam malik yanzu kuma zai shiga maka bayanin shi kan wannan matsaloli na tsare mutum ba dalilin ado ba ya ce ƙada malikun imam malik ke cewa wa'ala hadar amuru indana fiman kusura bigayar ado wannan al'amari na matsalar kasa isa ka'aba wajen yi da aikin hajji ko umara dalilin rashin lafiya ce ta kenan wannan al'amarin da yake wajen mukinan fikin imam malik akan abin da ya kai shi fi man usira bi gara duk wanda aka tsare aka ya kasa isa maka ba abokan gaba ba ne haka lamarin yake zai warware zai jiya ya kare ana jiran shi in yaushe ne sai ya je ya yi aikin umarar wajin ya kare wa kada amar umar bin khattab abu ayyub al-ansari wa habbar bin aswad hina fatahum al-hajj wa ataya yawm an-nahar أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يهجان عاما قابلا ويبديان مالك yace kan wannan magana bayan ya ce haka ra'ayin shi yake tunda ba rashin ba ruwa bane ba ya ka labari Umar bin Khattab ya umarci Abu Ayyub al-Ansari da Habbar bin Asad sahabbai ne ya musu fata umarni hina fatahum al-hajj wa ataya yawm an-nahar wannan abin ya sami wa'in sahabban guda biyu wata shekara sun zo haji sun makara sun zo layya an ƙare arfa kuma daga can haji suka fito yi ba su sami isarwa ba sai rasan lallayya kenan alhaji arafa haji kuma arfa ma arfa ta wuce kashi kenan a nan umar yama waɗannan sabai guda biyu umarnin cewa an yi hilla bi umaratin su je yanzu su yi umara su warware ke na haramunsa da umara su mai yarji'a halalan su koma gida sun warware harami wannan sun warware da umara kenan sun mai hujja ne aman ƙabila kuma su sake dawowa baɗi su yi hajji wata daban wa yi kuma su yi hadaya faman lam yajid wani bai samu hadaya ba ba samu hadaya ba fa siyamu thalathata ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'a ila ahli da ake da abin hadaya da hadaya kuma hadaya kai kwana azumin kwana bakwai kwana ki uku a aikin shi aikin haji ko a Madina ko a Makka kuma daga bayan ka dawo gida kai bakwai wannan hukumcin da Imam Malik duka kenan ga duk wanda ya shiga wannan hali na me sa ka magana hadaya duk da ba shekara ɗaya ba kai hadaya da haji wannan umara da kai a wannan lokaci watan haji baka samu dama hawa arfa ba to wannan umara tana nan a kanka kuma ka zo ba da ka haji kenan ko da ifradi kai ba da kai za ka ifradi ba ne ifradin ka gama ta wacce umara kenan kai ta mutu kenan shi sai ce ka bai hada wannan ko kuma ce muna cikin cikin imam malik haka wannan bayan da muke yi shine cikin imam malik kan wannan bayanai da muke yi ba na cewa wai akwai babu saɓanin haka ƙada malikun wa kullu man hubisa an alhaj ba'da ma yuhrim imma bi maradin aw bi ghairihi aw bi khat'in min al'adad aw khafa alayhi alhilal fa huwa muhsar alayhi ma 'ala al-muhsar nan mal ya gama ya jumla yace duk wanda aka tsare aka hana shi zuwa aikin haji ba'ada ma yuhram bayan harama imma bi marad rashin lahiya ce ko rashin lahiya ko kuskuren lisani zakta min adad aw khafi alayhi lal ko bi dojin din wata ba sai daga baya shi shi wata iya ga tun ji an gwada kwakwa na biyu ke suka wata ya ga wata ne a shi biyu ko ku ga wata ne ya je ya je an tsare ko muhsarun wannan iya da hukumcin muhsar alayhi ma'al musa da abin da kaza musa zai zai zai fidiya kenan haka ta zai zai fidiya zai warware yayi yayi fidiya kuma an ba tuka ce ba shi da bace ba nan kenan zai me haka ta zai shi warware da tamattu'in shi dai ke zai umara ya warware da tawafin ka'aba bayan yayi asu yasa ayi kamar da umara da ce komai na umara na nago inda bai bai can baya irin abin da aka tsara musar shi ma ka zai taka shi gurin lisan kata lisai ne me ne inda ka zo an kare kurin bayanin da imam maliki me ma bayani a baya al-musar inda ne ba da adu bane ba kuma magana magana magana guda ce kurin zaka warware da umara baka baka tsayawa ta shi kenan ka yanki irin na na adu kenan abinda bayanin da ya a baya abin da aka zo da aka tsare da aka tsare dalilin shi lahiya ke shi mana haka zai tunda ba ba abokin adawa bane ba mana ba yaki bane bayanin shi zuwa zai zo ya yi jira lokacin da ya samu dama ya je shi wannan kuma tuni ya samu dama ya iso makkan nema kenan wannan mai kace shi wannan ta huce shi ne bar shi da ya zo ne a makare shi bayan wannan bayan na karshe ya zo a makare ne an kare to da abin da kenan zai fidiya ke zai hadaya ya yi umara ya koma shi kenan ya kaɗa musar yanki hadiya ko magana kenan wasu ila malikun amman a halibin makata bilhaj sun ma a sabo kasarun au batsanun mutaharrik au mar'atun tatuluk haka an wa malik tambaya kan wanda ya niya daga makka ya niya aikin haji ɗan makka ne sun ma abin sabo kasarun sai ya samu kariya ba da mace gaba au batsanin mutahari ko kuwa ciki ya motsa mana zawo ya kumce zawo zawo ya zamin bai ya samu cuta ta ishar ta zawo shi ne maganin mutum tarihi a wai mara'atun ta tuluk ya ce ba ta tutalak a ta tuluk kaka ce saki ne a tsalkana daga tsalkin ne mace ce ta samu naƙuda kenan ta ɗin a aikin haji ya ga naƙuda za a huta dole ke ba da mu ta kasa ko naƙuda kuma kwana nawa hanya ma ko an hanyar ma dai ba da kasa kenan mace ce ta ɗin niyya ta samu naƙuda ko zawo ko kariya kuma ɗan makani wannan tambaya aka imam malik me ya za a yi me hukuncin haka قال سمالك يتي من أصابه هذا منهم فهو موسر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم مسروا مالك يتي وإن أنقر مكة wanda wannan dalil dan makka ne ya yi niyyar aikin haji samu kariya ko an yi niyyar aikin haji zawo ya zo ba da maka ci gaba ko mace ce ta samu naƙuda ba su isa ba zuwa haji ya ce kowa musar iya matsayin musar ya kuna alayi musulma ala ahal afaq idan musul duk abin da muka yi bayani baya na 'yan sauran garuruwa suka samu isa irin wannan abin da malaka ya yi a baya kenan inda ya dari shi lahiya ne zai tsaya sai lokacin da ya warke bai warwarewa bata warwarewa in mutanen zai iya jiya sai ya hare jiya ya je ya yi tawafi sai a yi tafi da malaka kare warware tukun umara kan bayan da muka baya haka magana take ciki ko da ɗan ɗangaren maka ne a nan ɗaya ke sauran bayan da aka na baya ƙala malikun nan kuma bayan wani imam malik ya ce ya yi magana fi rajulun ƙadima mu'tamiran fi ashhurul hajj hatta idza qada umratahu ahalla bil hajj min makka thumma kusira aw asabahu amr la yaqdiru ala an yahduru ma'a an-nas al-mawqif ya ce haka malik ya ce matsayin mutumin da ɗadi mutumin ya zo daga garinsu irin namu da ta matayi ya zo makka ya yi umara ya ƙare umara irin ne da muke ana kasa aikin haiji na ta mutu iko an gudun sauka za ku yi umara ku ƙare ku zama na kuna jiran kwanakin mu ta minako zuwa aikin haiji irin wannan namu sun makusir ya samu kariya ana samu haka nan a cikin makka ana jira ga gawa ko aka tsira wani wadda ya samu ya samu shan lahiya in ma kariya ci awa sabu amurin ko don ma mai ne gito wanda la ka zura ala ina durma annas bai damar isa tare da mutane mana almauki mana bai zuwa arfa kan wannan magana malik ya ce ara abinda nake gani wannan bawan allah da ya samu wannan hali ya yi umara ya ƙare kuma ya yi niyan hajji samu kariya ai can bayan mara iya magana ya ƙare ka zo ka yi umara ko shi ne ko to shi da ya umara ya ƙare ya umara ya ƙare ya yi niyan hajjin ce kuma kan matsala fikin imam malik ya ce ara an yi ƙima hatta idza bariya ina da zai tsaya sai ya warke shi ma sai ya warke in ya warke kharaja ilal hilm sai huta wajen harami cin alhili suma yarju ila makka zai dawo makka fa yatufu bil bait wa yas'a baina safa wal marwa zai huta ya dawo ya tawafi tsakanin safa da marwa ya tawafin ka'aba ya sai tsakanin safa da marwa suma yuhim kuma ya warware haramin shi suma alayhi al hajj qabil wal hadith kun baɗi zai dawo ya sake hajji sabuwa kuma ya ba da hadiya nan me magana malik kenan ai shi imam mal a wajen shi dole ya amurware can da ya magana kai wuri to kai ka umar ka kare kenan ya baka hukuncin yadda ai ya ba mai mai wancan wanda tsaya bi umar ba shi ma haka ya ba wanda ya ne haji a haji a garin makka yake ya niyyar aikin haji ya samu matsala shi ma kenan zai warware hajin wannan da umara me yasa ya ce wannan abubuwan da sake so saboda iya ga wannan niyya da ya ɗauko ta farko ta haji ce shi da fiye imam malik shi da fiye malik da annabi gata ba a wajen batun da niyya haji ce yayi kuma yanzu ta koma umara sai ce sai ya huta daga makka ya shiga hili wajen harami ta koyi ɗauko niyya ta umara ya zo tsawafi na umara ya sa a yi shi ke ta koyi harwari haka fiye imam malik da ke rama wannan an gane ko قال مالك الإمام مالك يتشوى kuma duk wannan fi'il ma duk wannan fi'il ma malaka gaba daya duk abinda fatawar shi kawo masalolin qala malikun fi man ahalla bil hajj min makkah thumma taf bil bayt wa sa'a bain as-safa wal marwa thumma marid falam yastati an yahdur ma'a an-nas al-mawqif nan imam malik kuma yace mutumin da shi kuma yayi niyya da haji daga makka thumma tafa bil bayt wa sa'a bain as-safa wal marwa di yayi tawafin shi shi ne yayi ya yi tsawafin ya yi komi shuta na baya ya niyan babin da shi kuma ya yi niyan ya yi tsawafin ya yi komi bai hau ba arafa ya samu kasa samun tsayuwa shi da falamta da an yi hajjo ma'an nasu ƙala malik iza fata wal hajji malik malik kan wani magana ya ce iza fata wal hajji wannan hajji tun ta huce ya kasa samun zuwa arafa a yi arafa da shi amma duka tsawafi ya yi kashi ya komi wasan ce mai faradi ko kirani wani tsawafin na harko da ya yi da sa'a yi shi shi ne na farle shi to amma bai samu tsawon ba malik ya ce tun da hajji ta wuce shi fa in nustata haraj ila alhil in zai iya huta wajen harami fata halabi umara ya shigo da umara kamar yadda da ya baki nan na shafi imam malik zai shigo makka da umara fatafa bilbaita wasu abin safar marwa zai sa a yi safa da marwa sabo me dalilin malik da ce ya yi wannan batan ya yi ya sake wani ta li'anna tawafan awwal lam yakun nawahu lil umara ai tawafin shi na rukun haji ne sai da malik take nan sai ya sake tawafi daban na umara فلذلك يعمل بهذا بذلك كما تكلمين يساك ثابت توافي يهوتي ثابت توافي داو وعليه حج قابل والحج كما فدي تي داو يوان حج كما يبادا هدايا فإن كان من غير أهل مكة أم ونا أبو مبادا مكة بني با إلا يرمو نيغنا كاتا كنا كاينية كاتا أفن كاي كومي فأصاب مرض سيرس الله تزو دون سلاحية حال بينه وبين الحج shi wannan hukumanta shi wata na baya niyya ce kaɗai nan kuma ya yi niyya ya zo ya sa a yi kurin da hawa afa mani fa ya sa matsala to shi wannan ya ce shi ma fata bilbai wasu abin wasu abin safa wal marwa halla bi umara fata bil nan shi ma kenan da yake cewa haji ce ya kasa ya yi tawafi ya sa a yi tsakanin safa da marwa kenan zai warware da umara shi ma da umara zai warware amma na menene bambancin ya ce mace wa tafi bilbati tawafan akhar wa sa'abai sabar marwa li anna tawaful awwal wa sa'ayhu inna ma kana wa huwa bil hajj wa alayhi hajj kamil wal hadi shi ganin bambancin shi dan bako dan gari shi dan gari bai dan bako ne sai dan gari ne sai ya huta waje amma dan dan gari bambancin da me aka tsaya bambancin sa da da da aka tsaya dan gari shi ba ko bai huta irin dan gari zai huta shi ba ko dan bai huta a inda yake kurin bambancin su kurin za shi ya sa'ayi ka yi tawafi ya sa ya safar marwa a matsayin wurwa daga umara domin can sa'ayin na farko da tawafin da yi na haji ne yasu sai mamma daga ce ya sake sabon sa'ayi safar marwa da tawafi da komi amma kuma wancan na hukumar cikin sa'i wannan na biyun shi ne na umarar shi ta kun zai warware ya yi hajji sabuwar da bi hajji ba kuma ya ba da hadaya don ya yi umara a cikin aikin hajji kuma daga baya zuwa hajji kawunan ya ba da hadaya wannan tsoye rikici ne na aikin hajji an ka samu afon a takaice dai mai almuhimmi gurin fikin imam malik akwai bambancin tsakanin tsare mutum yaƙi ya tsare da ba yaƙi ba akwai abu da zai zo ko a kama ka ko wani abu daban ko duka rashin sanin su a zo gida baka saka da baka fasa tsare ka zai da wannan ya zawa gaskiya fatawa kamar da yake cikin kisan na abu malik ce gaskiya fatawar masu ganin abin ɗaya ne ta yi sauƙi tun da ba manzan Allah bane kawo da magani fahimta ce ta sabai kuma tsakanin haka nan cewa a bambanta tsakanin wannan adu da rashin lahiya to lokacin ma ainihin rashin lahiya ba ya zama matsala za a duniya wani lokacin guda ya bushe rashin lahiyawa baka iyawa a ta kai zama a maka shekara guda sun sa daga nan ka ta aikin haji ka samu kariya a ce ya ka shekara guda ka warki ko ka daga ka je kai umara ka ko ka dawo garin ku za a matsala ina ma jikin dawo in ma kai kasu dan ba ka kai ka sa kasu haka tsarin suke yanzu kidan gaskiya fatawa mu an zu fatawar da akwai fatawar masu ganin kurin duk ɗaya ne duk inda aka tsare ka baka lahiya nan ka kasa hali ta wuce ka kun za ka waro daga inda za ka waro ne kurin ka biya hadiya shi kenan ka garin wannan fatawar ta sarki gaskiya balle a zamanin yanzu wannan abu da na rikicin wani bi za a magana fasu a wadewa da ke zawa kuma sun baka damun wannan ba kuma ka zana ce mutum ne zamana ina ma kuɗin abincinka na rashin abinci baka lahiya kare amma ba ci ba kuɗin abinci ba komai ka zamana kuma wata takwas ko tara kana jira sai a fahimta da gaskiya ta kullum abu mai sauki kurin yadda aka tsaya nan sarkar ma kan annabi ce ba sai a duhu ne wannan fahimta ce ta maka ba ta Allah gawa ta musu kuma kuma sakanin sabanin haka nan kenan fatawar masu ganin gaskiya inda aka tsare ka a do a makin suka hana ka a a wani shi ya zo gito maka yana kana kallon hajjin aka ya kare kurin za ka warware inda kake kurin abin da Allah sa ne kawai kun ka dawo garin ku kai huta ya gaskiya ya sauki amma wani bayanin ka bayanin fi imam malik ba dama ya kai ta zama kai ta zaman jiya kashi wani ta yi da wata shidda ma'aunin wata bakwai iya jira aka akwai matsala wannan duk a da ne a yanzu kusa baranka kuma za Allah alhamdu ma za Allah ka sauki ma in dai kana da hankalinka a yanzu kana cikin hankalinka akwai mota ta musamman ake ba mutum irin wannan masu karya in ka karya cikin aikin haji kuma ta special za a sa ka a ciki a je hilin arfa da kai a tsaya da kai kana cikin ambulance ko a kwanda kake ko baka tashi dan duka samu arfa sai su je da kai kana cikin ba a tasar waje kowa ya wuto ya kuto kuma kai ka gilgida eh shi kenan daga can kuma daga baka take da wafanka kai me dama dama su zama a samu a samu arfa a hajji arfa dan ka samu arfa shi ka samu gaba ka tuko bai sawala amma arfa ta huce da matsala shi ne magana kenan gaskiya a yanzu abin yar su gaskiya sai yanzu ma ja ma ja fi bina da ka'aba irin abin da ya zo imam malakaci abin da muka samu na labarin gina ka'aba kusan gina ka'aba akwai maganu da yawa kanta shi imam malik zai kama abin da yake da shi yarda shi ga yadda aka gina ka'aba abu ne sananne cikin tarihi wasu ce mala'iku suka gina ta wasu ce annabi adam ya gina ta maganu ne da dama kamar da ibnu kasir rahimahullah ke cewa cikin tafsirin shi wannan labaru akwai su amma ce babu wata ruwaya daga ma'asum tabbatatta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta kawo ga wanda ya gina Ka'aba mala'iku ko Adam mu abin da ya inganta nasu da ke hannunmu shine Ibrahim nasu Qur'ani da sunna ingantatta annabi Ibrahim gina Ka'aba mu a wajen mu abin da muke shi kenan amma cikin tarihi akwai labaru da yawa kaza mala'iku wasu sai Adam ne abu da yawa haka ce kurin za mu wadatu da abin da ya zo a ƙura'ani da suna na cewa ibrahim shi ne ta wanda ya asasa ƙawadin mulabait ko zai rufe ibrahim ƙawadin mulabait ko shi ya ta da fadasan yamma a ta fadasan yamma ala shi da ko to kaga mu da ya ce za mu tsaya nan wani tsaya nan da yanzu yanzu za mu ji kan abin da ya zo a suna kan wannan bayani حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك هنا بنوا الكعبة اقتسروا عن قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت إسلام الكنين اللذين ليال الحجر إلا أن البيت lam yutammin ala qad ibrahim abin da yake wannan ruwa da makaranta aisha take bada labari kamar da abdullahi mulki cewa aisha ta bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu aisha alam tarai anna qaumaki hina banu ka'aba tasaru an qad ibrahim aisha bike san ba ko bike ga cewa mutananki kenan qurayshawa lokacin da suka gina ka'aba ya tasaru a kawai ibrahim sun takaita gininsu bai cika bai cika gaba daya fandashan ta ibrahim tubali ya mace fandashan asas da hausa ya ta mishi ha? ha? ha? fandashan da hausa ginin asalin ginin a jigo abin ɗarmiya ne ba tushe gwargwar ne ne gudun dai mana a sa su gudun tubalin hulku na ƙasa na ƙasa tubalin hulku na ƙasa ginin gindin tushe asalin ginin inda yawon lafi har kawar ginin tubalin hulku to ta ce kenan nake kyauta ginin lokacin da ƙwarai shawa ba su kai ba asali inda asalin ginin ibrahim yake gaba daya sai rage wani abu ce me kawo haka lokacin da aka ne lokacin da ka'aba ta aka yi wani ruwa ta zaizaye ta lalace an nemi agaji yadda za a gina ka'aba amma duk da karucinsu suna cewa allah bai bukata haram Allah bai bukata haram sun san da haka sun da jazmi kowa ya nemo halakin shi halak ake nema za a sake gina ɗakin Allah kuma sai da ƙurshe suke gina ka'aba aka je aka buga aka buga abinda aka tara injiniyan gini wanda ya ga abin da zaɓin ya ga gwanin kudin da aka tara duk su iya ɗora ginin tubalin gaba ɗaya a kewaye gaba ɗaya kudin duk su iya dawa kuma an ci halak ake so ba dan ba dan ba ku yi bane ba ko ba abin yi bane ba a'a halak ake so Allah ke zai a zai anan kacce magana da ka haramun da alam sun zai ci ka mutane shi kuma da zo zai musallaci ko makaranta ya sa to mutane ko shi wai wai Allah yake kowa sun haka ci amma wata zuwa aikin waya shi waya makaranta ya yi wane ne ya masallaci da ka mutane ba Allah ba Allah ba Allah bai bukata wani musulmi ba suka to yanzu a takaice ne wannan abun shi ne ya kawo sai aka rage sai aka lissafi yanzu sai aka rage kamar zira'i bakwai bangaren arewa aka rage zira'i bakwai shikenan sai aka tada sauran shi ne wannan asalin kewan da ake ake ba shi Isma'il aka yi wata alama ya dan zagaye asalin abu haka ta shi annabi haka yi suku dan kun diba annabi sallallahu yana yaro yana matashi shika 36 ne alama lokacin da aka kare gidan Ka'aba lokacin da aka yi za a nemi mai da Hazal Aswad wanda aka nema ya za a yi wa ana kowa abu ne na alfaharin wani dutsen wani gidan shi sai aka ci tunzu abin da za a yi ana gadama wata kabila wani gida zai ɗora shi waye ana wasu wa an ƙara gida an ƙara komi ɗora wannan dutsen zai a akan wuri shi a tunzu abin da za a yi mu bari kurin a bar ma Allah yanzu duk wanda ya hutuwa daga nan duk wanda ya fito ya haka wa kun shi za ba ɗora shi ana zama annabi ya gashi da 36 kun ga Muhammad Muhammad Tangaru lokacin da babu adawa da shi lokacin da babu adawa da shi a lokacin da lokacin da kowa lokacin lokacin ya amin kike a wajen kowa amin a masha Allah ga Muhammad yanzu mun zuka ma shi kuma Allah ba shi ta kima dan dai hada kan wata yazu to zaban zai adam rigimin ta ce wane ne ko sai ya kawo wani abu da baka kawo wani wani tsumma aka daura mutun gaba daya yace ko kowa ka kama gehi ko ta kabila ta kama gehi a dauke shi kowa ya kama su kenan kowa dauko da aka dauko aka zo baki wurin shi sai dauka sai dora shi kowa da yanzu yayi to wannan shine kenan asalin yake annabi ta gama Aisha ke da cika abu wannan ɗan wani ɗan guntun ba duka bace ba duka bace da ibrahim gina akwai an rage na ibrahim akwai tsaura da ya ga mata haka shi ne ta ce ya rasulallah afala ta ruddaha alaƙa ibrahim shin ba za ka maida ta ba asalin fantasankin jigon ginin ibrahim inda shi da gaba ɗaya a kada da gaba ɗaya haka ta gaya wa nasu da sallama sai da ta gaya mai haka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعل yace in ba dan ba mutanen ki mana shawa jama'a ta mu dangin namu in ba dan ba ba su jima rabansa da kafirci ba shine kenan sabbin musulmita ne abin bai ba nisa addinin bai da kawai su ce sa ba in ba dan haka ba ce da fa'altu da na da na yadda kika faɗi na meye yanwa nan wata jigo ne na karantar wani jagorancin al'umma saboda za ka ga abu ya kamata a yi kaza amma me zai biyu ba aka yi ta sai cikin ake ƙwaƙwaƙi usul da ake cewa ana gabatar da dar mafasala akan jami'in masala ana gabatar da kare ɓanna kayan janyo amfani a kare ɓanna shi ne a gaba za a yi wani alheri amma bai zai biyo baya abin zai biyo baya wani sharri to yanzu a yi ƙwarin kare wani ɓannar gina ka'aba yadda take haka kamata a yi shi bira ya bari amma nan sallar salama ya ji ba mutanen kadda su fitinu suna girma ka'aba suna ba ta matsayi mai girman gaske su ga a ce an rushe ka'aba wannan ya musu dalilin fitina ga addinin gaba ɗaya sai manzo Allah ya bari cewa wani mutanen ka'ida tana nan duk inda ka ga wani aiki da za ka yi wani aikin zai kawo wata fitina sama da gyaran ya ka kyale ai abin da ya girma da ya yi wanzu a duka a rushe gaba daya na ganin malami cikin malamin najeriya ne yake ba da labarin wani masala ce ga wata iya shugaban hizba sai kasan hizba duwani shashagowa ana hana wani biki sakarci a an hana sai wani mai waya ta gafa ta malam kuna magana akan gashi gidan gwamna ana shashi ana ana ana gada ana waye da mishi ku je ku hana ita an ki ba hanawa an kiba zuwa hana an kiba zuwa ba hana sai shi mai sai to yanzu muna magana hana sarwa sai an kace kan gidan gwamnati duka ma duka ma abin masa gaba daya duka ma ta talaka ma ya hana gaba daya yanzu ki duka gaba daya dan doka ji akai ko aka fita ma ku an wuce ku hana shi gwamnati ta da bala duka ma ba ya abin su wanda ba ka duka ya alaka gaba daya da abin ai gyara ma ba ba ba ba iyawa ne an wuce ku hana gwamnati duka yace za a waka ta shi zai ce kira an kiba hanawa za ka dalilin da hana gwamnan ya kasa kenan gwanda a yi masu sauran wanda kuma shi kuma abu ne ya ɗanyen koyi ƙorashi buku iyawa shi ne kunan kenan duk da ka ga wani wani gyara gyaran bari za ta biyo baya ta yi wannan gyaran ya ɗan dakata shan sami bin taimiyya rai mawallah lokacin tatar suna mutane azaba sai ake suna shan giya ya kama magana wa'azin giya ana shan giya ce a ita kuma shi ya giya su ka abin zuwa zingiya ka abin zaran ka haƙarin shan giya a barsu kuma ana shan giya munkar ana kallon munkar a bari ce a bar a bar sai munkar ke wancan ya ce saboda ya ce in suna shan giya ana hutawa da bala'in su in musu cikin giya bala'in su ya yi akwai mutane su huta da bala'i ta kai awazin giya ka ana shan giya don abin da an bai musu ke musu suka yi da su ne musu su to suna cutar da al'umma kaga ana ya ce take nan wa'azin giya an daga tashi ta wani Allah shi ka abuka gumi rahimu wallah ya ce misali ya ce akwai mutum zai zo misali musulminta ce ya taɓa samun kaki wani ya zo musulunta da warwa kan kawo bayanin tuwa an gamsu ba san giya giya haramu ce ba shan giya ya ce giya an yi wasan giya ta kashi haka duka ma koma ya wasa za ta musulunta gaba daya ta ke nan yanzu da wanka mai kan wajen giya a sayo shi musuluncin yanzu kalmar shahada in yi amsa daga bariya da kai shi ne gane bari amma har haka ba har magana magana giya kaza shi giya kaza kamar abinci shi kamar rayuwar shi dalilin giya kaza duka duka babu addini gaba ne ya shi ba iya ba addini ba shi giya shi ba iya shi ba amma ka sayo shi addinin ka gane a rubar addinin daga baya in yi so kuma ta kai magana da kai shi ma fasa an gaba ya ya ya riga ya nufi haka a takaice wani wani abu ne ya ce ka'ida ta zamanan na duk lokacin da aka ga wani abu in dai banna ka ga za ka yi wani gyara wannan gyaran zai biyo da banna a baya dakata tunda ba zuru bane hanyi eh ba zuru hanyi ba shine abin da ya wakana yace mata kenan in ba dan ba mutanen ki suna sababbin musulunta yace wallahi da na Aisha qala Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Umar ke cewa la in kanat Aishatu sami'at hadha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaka islam bi rukunan alladhina la hajar illa an albayt lam yutammu ala qad Ibrahim yace abinda yake ce kenan na gano an har aisha ta ji wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ta asalin ka'aba an rage ta akan kawai ibrahim kin shi yasa manzon sallallahu alaihi wasallam kin shi zai bar bai shafan wancan bangaren arewa na bangaren arewa na bangaren wancan hijirkin wannan gimshikin mana wannan kuma aka ta rukuni kwana kan kwana wannan angle kan wannan rukuni na kaman katanga kimshiki na bangaren dan da abi ne ko na na kullum imani na hada sauri ko wani sukurwa sukurwa sukurwa sukurwa take sukurwa bangaren arewa bai shawarta ita kenan dan ba batta kan fandasan kin ibrahim sai kan kuma manzo Allah bai shawarta da matakin rasul ibrahim sai bai shawarta dan wannan almuhim wannan mas'ala ta ta Aisha ita ce ta kawo lokacin Abdullahi bin Zubair radiyallahu anhu ya samu iya amir muminin dan lokacin aka zauna rabo da ya yi tawaye ya wawanta abu ya zama shugaba bangaren hijaz bangaren khurasan bangaren iraq dai ya samu jagorancin wani bangaren al'umma iya amiri a makka to shi sai ga yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dalilin sabbin musulunta ne kuma a lokacin akwai halin ma abin to yanzu ce tunda yanzu ba wata kowa gani addini ba mu tsoron kuɗi me zai hana domin abin da ya wakana a wannan shida cikin wannan fitina yazid ibn ma'awiya ya zo ya kan hari makka an yi an mata an mata majaujawa ta wuta ana jewa ana lansan wuta ka'aba aka dai ka tace da ka'aba har aka wa ka'aba illa abdullahi ibn zubair sai ya bari bai taba ba sai da aka zo aikin haji jama'a sun zo suka ga abin da aka yi na banna a cikin makka har da ka'abar kanta sai nemi shawara to ya zami don ɗakin Allah za a rushe a sake sabo ko kuwa kuma shawara ana abdullahi bin abbas ya ce to ni gaskiya shawara ta ra'ayi na kan wani magana ina ga ka abu wannan ka a taɓa kamar abin yadda annabi ya shi ka a taɓa shi ko a ɗan mutu a ɗan gera mutu kuskure ma kuran a yi kuskure ma abin da ya tafi ka shawa kaga lahiya kuran nan ya ce to shi na tambaye ku jama'a shi zan tambaye ku in ɗakin ɗayan ku ya lalace irin wannan kun bari mu gyara ba ka ce a za mu gyara cikin ɗakin shi kamata mu gyara ɗakin Allah a takaice ne ce yanzu ku bar makaranta bayan shawara ya ce za mu istikhara ga Allah abinda Allah ba kun shi zai kun ya istikhara kwana uku ce gaskiya ni hanzu abin da yake kaina kurin a rushe ka'aba a sake mutu ginin sabo ful kurin haka ya ɗauka kuma shi shugaba shi kenan haka aka yi tunzu matsala wa zai hawa ya haru rushe ka'aba aka su wa zai hau abin ta wuri ko wajen tsoro aka samu mai ƙarin zuciya kurin shi hau da ya hau aka ya turo birgi guda shuru biyu shuru eh to shi kenan saura suka hau kuma aka rushe ka'aba da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ruwa ta muslim ya ka bayani yace inda ina da dama yace da na rushe ka'aba gaba daya ummata kowa shiga da huta kowar da ake sai zama ta takara yace kore shawa suka mai da wannan kowa sai ya mata takara don su hau da wanda suke so su ture wanda ba sa so su san su ya ce kowa ka'aba kasa take da kasa kamar kowace ya ce zai mai da ta kamar kowace kowa kan gashi kauta ba wani hawa tudu kuma ya mai da atan fanna sokin wani abu da da matsala ce zai yi shi na da zubiri aka rushe ka'aba gaba daya aka ta da gini tun daga wasalin wancan wurin da zai zama an zu mutu ganin shi kama ka anan kewaye shi har shi ya tara fanna sokin gaba daya ya ƙara mai take bakwai cikin tara gaba ɗaya ita to yanzu abin da za a yi ganin da tsawonta zira'i goma sha bakwai ne sha takwas ne sai sha bakwai ya ƙara goma sama ya zama kenan zira'i shirin takwas sama zira'i shirin takwas sama nan kuma ya ƙara bakwai akan na da aka yi kowa cikin ƙasa aka yi kowa gabata da yamma ta shiga ta huta ko mai ƙari da nufin ce ne haka mai zaɓin zubairi to amma a lokacin hukumanci yana batun gaba masu adawa da shi tana aishi su suka dalilin masu kashe shekaba da ko ne suka ɗauki wannan dama ta cewa a ya ɓanna wani manzo Allah ya taɓa shi ya taɓa dai abin da yau kanin dai bayan abin da aka yi Allah sa sun kashe shi masu hajjaji suka zo kuma hajjaji ya zo ya ce ya aika abdulmulk bin marwan to gashi abin da yau kanin ga abin da abdullahi ya a makka ya me zaka ce me zan yi ya ce ka rushe ka'aba yadda ka rushe ta gaba daya ka mai da manzo Allah ya barka ka maida ta yadda manzo Allah barta amma tsawon da ya ƙara wannan ka bar shi tsawon a bar shi a yi abin tsawon kamar da ke amma wannan faɗin da ka cire kowa ka riye ta haka fatara daya cikin sahabbai ya je ziyara kuran mulk iya gwamnan shi wata ruwa an ce ya zo ka'aba ne ya kawo yake la'antar abdullahi zubair ya banna ya zo ya ce mai kai abin muminina wani magana ba na wace abu lamu zubairu na shaida ni ma na yi magana aisha ta magana tabbas shi ta yama aisha ta yama aisha ƙarya wani ba ta da magana ba ya ce a ni ma na shi da kunne na annabi ya wannan magana tabbas cewa in ba dan ba sababbin sabbin musulmita suke ƙwarar shawa annabi ce da inda abu lamu zubairu ne haka manzo Allah ya guri kina wani abu da manzo Allah ne so yi shine ba banna bace bai abin da annabi so yi da yayin shine yayi dan ba lahin dai ko ban ce a Allah shi kai Allah mai rahama bayan ya banna shagari shi dai anan a takaice iya karantar da kai shi nan abulabar umar ke cewa kenan shi yasa manzan sai da zama bai su shafar wannan wannan sukurwa guda biyu don banta kan gimshikin ibrahim magana kenan sai ina ga ne kamata mu tsaya sai mu samu gasu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh